أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا رانا من البركة أشرين دشدة قوة رمضان a hijirar manzan Allah tsira da mace su tabbata a gare shi 1443 muna kuma 27 ga watan 4 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana haduwa da 'yan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA a garin Gumel don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore muna karatu a suratul talaq mun ji dokoki da Allah ya gindaya wanda maza ya kamata su kiyaye da wanda mata ya kamata su kiyaye a lokacin saki da kuma alkawari da ya ɗauka musu cewa duk wanda ya mai biyayya namijin ko macen zai sanya mashi mafita zai bashi arziki ta inda baya tsammani zai kawo masa sassauci a cikin dukkanin lamuran shi yau Allah zai ci gaba da ka'idar abin da ya kamata a kiyaye a lokacin saki bangaren maza da bangaren mata wanda yake a cikin aya ta shida Allah mai girma da buwa yake ce askinu hunna ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى أسكنوهن Allah ce ku zaunar da su su matan da aka saki wanda akwai kome wanda mai saki ɗaya ce ko mai saki biyu sai Allah ce askinuhunna to ku zaunar da su min haithu sakantum a inda kuɗin kuke zaune gidan da aka sake ta ko irin mahallin da mutum yake daidai da matsayinsa daidai da matsayin matar a nan zai ajiye ta askinu hunna min haithu sakantum min waje dukum ku zaunar da su a inda kuke zaune cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore muku wala hunna Allah ce kada ku cutar da su kada ku kuntata musu kada ku takura musu wala tudaruhunna kada ku cutar da su litubayyiqu alaihinna saboda ku kuntata a gare su wannan doka ce kuma ga yadda ya kamata a kiyaye doka din a zaunar da ita a irin matsayin mijin da ya sake ta sannan idan an saukar da ita an ba ta gurin da za ta zauna Allah ce kada a cutar da ita wani zai ba wa matar gidan da za ta zauna amma kuma zai rika binta da ƙananan maganganu ya jefa wannan magana yau gobe jefa wannan magana yau ya yi gori jibi ya yi gori gada ya faɗi baka har matar ta ji baƙaƙen maganganun sun mata yawa ta haƙura ta ce ba za ta tattare kayanta Allah ce kar a yi wannan ko kuma tunda tana zaman idda zai kawo mata abinci sai ya ki kawo abincin watakil idan tana da bukatar na safa karfe 8 ba za a aiko ba sai karfe 10 in tana da bukatar na na karfe 1 ko karfe 1 da rabi sai a kawo karfe 4 da rabi ko karfe 5 na dare watakila a kawo karfe sha biyu ko karfe ɗaya saura kaga dai ba a kawo ɗin ba ba za a ce ba a kawo ba amma ba a kawo shi a lokacin da ya kamata ba watakila wadda bata da ulsa wata bata da wani ciwo kai zamanto har takura ta fara jefa ta cikin waɗansu hali na daban da gare ta ga cewa to da irin wannan zaman me zai hana ta yi haƙuri ta koma gidajensu sai Allah ya ce wala tudaruhunna kada ku cutar da su litudayyiqu alaihinna saboda ku kuntata a gare su da haka yanzu ana ajiye mace a gidan da aka sake ta a irin matsayin gidan da mutum yake a irin ta zai ajiye ta sannan ba a kuntatawa mace ba a takura mata litudayyiqu alaihinna saboda zai zama to an kuntata a gare su Allah ce wa in kunna da Allah masu yaran nan su dan daidaita su wa in kunna idan sun kasance su matan da aka saka ulati hamlin masu juna biyu ne suna dauke da nauyi Allah ce fa anfiqu alaihinna to ku ciyar a gare su yanzu yadda iddar mai juna biyu ba a lissafa ta da watanni haka ciyarwar mai juna biyu ba a lissafa ta da watanni in tana da juna biyu Allah ya ce fa anfiqu alaihinna ku ciyar a gare su da haka yau mutum ya saki matar shi jiya ta samu juna biyu za ta yi idda ta kusan wata tara da kwanaki ko wata tara babu kwanaki to shi mu haka zai yi wata tara ba kwanaki ko wata tara da kwanaki yana ciyar da ita wannan baya bukatar sai an yi kara baya bukatar sai an je wajen alkali baya bukatar sai an yi rahin mutunci haƙƙi ne akan sai ciyar da ita wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance masu juna biyu ne Allah ya ce fa anfiqu alaihinna ku ciyar a gare su hatta yada'na hamlahunna har sai sun sauke cikin da suke tare da shi wannan cikin ya zamanto aihuwa ce ta al'ada wannan cikin ya zamanto bari aka yi cikin dai da yake tare da ita ya zamanto baya nan shine ranar da ciyarwar za ta kare fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun idan sun sauke cikin su maganar rabuwa ta kare kwata kwata ko da sauran hukunci sai yace fa in arba'na lakum idan sun shayar ga yaron ko da yaron domin ku saboda me yanzu yaron da aka haifa ba nata bane na mai gida ne dama wanda yake mallakar yaro a duniya mai ɗa miji ne ita mace mai dakoci ina ma'anar ulata hamlin ko mai ɗaukan kaya ita ‘yar dakoce in ta haihu to ɗan kuma nawaye ɗan na mai gidan ne tun da ɗansa ne yanzu ita ko dai ta gama aikinta ko a ci gaba da wata kwangilar ta musamman sai ce fa'in arba'ana lakum idan sun shayar da yaron dominku fa'atu hunna ujura hunna sai Allah ce to ko ba su ladansu yanzu ba maganar domin Allah ba maganar kyautatawa in tana gidanka ne to ta ci abincin gidanka ta shayar da ɗanka a gidanka ba ta gidanka abincin gidansu za ta ci ko gominta ko wahalarta to ba ta bukatar ta ba ɗanka abincinta sai Allah ce in dai har sun yarda sun shayar da ƴaƴanku to ku ba su ladan su fa'atu hunna ujurahunna ku ba su ladadakin su da haka ana aihuwar yaro masha Allah ka zo asibiti ka gani an haihu lafiya kalau alhamdulillah na kare ya za a yi da yaro aka ce kawai haƙi ɗaya yaro yake da akwai akan ta haka ibnu kasirin ya faɗa idan mace ta haihu wajibi ko da za a ba da shayarwa akwai wani gurɓataccen nono da yake fitowa wanda za a ga kalarsa ba noman ruwan nono ba ne ba to shi wannan nonon gurɓatacce yaro yana da haƙƙi a bashi shi ne abin da larabawa suke kiran shi ba kora nonon da yake fara fitowa da wuri sammakon nono to larabawa suka ce wajibi ne yaro a bashi in ba a bashi ba shi ne abin da yake taimakawa yaro ya zama to bai yi kuzari ba bai tashi da wuri ba bai rarrafe da wuri ba kwakwalwa sai zaman to bata aiki saboda sinadaran da Allah ya sa a cikin wannan nonon za a tara abinci da yawa a duniya ba za a samu a cikin wannan nonon ba yasa aka ce to ko ba za ta shayar da yaro ba wannan nonon haƙƙin yaro ne ta bashi ya sha in ta bashi tana gamawa in ta meka ubansa ban laifi to da Allah yanzu ban san yadda za a yi bai ta ce to ya za a yi tun da ya kasa ke ni kuma na gama idda tana cikin hijabinta a zaune a yarjejeniya a sa takarda a rubuta to nawa za ka ke bani duk wata to yanzu nawa kike gani ya kamata a bada so duk wata zan shayar da yaranka abinda za ka bani naira dubu biyar abinda za ka bani naira dubu goma abinda za ka bani naira dubu ɗari abinda za ka bani naira miliyan ɗaya ya danganta da abinda ta ga tsadar nonanta da abinda ta ga za ta iya badawa yarjejeniya ce yanzu ita ta sa kuɗi abinda za ka bani naira miliyan ɗaya ta ce ka'i kamar za a bashi zinare ce ni gaskiya ba zan iya ba to nawa za ka iya ce dubu uku ba laifi ta sa miliyan ɗaya ba laifi ya sa miliyan uku ya sa dubu uku yarjejeniya ce yanzu tsakaninsu ya zama civil contract fa in arba'ana lakum fa atuhunna ujurahun Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku yi umarni a tsakanin junanku bi ma'rufin da kyautatawa da abin da yake yayi daidai da tsarin shari'a idan an samu rabuwa miji ya kama gabansa matar ta kama gabanta za ta shayar da yaro ko shayar da shi za a yi a samu kalmomi na ma'arufi ya shigo an gama yanzu ta san an rabu baya ta baya tare da ita ba ta tare da shi to akwai buƙatar ma'arufi da haka yanzu da ya tahi tafiya sai ya ce to wance kin ga rayuwa ta canja Allah ya kaddara tsawon shekarun nan da muka yi ba mu samu fahimtar juna ba amma ina baki shawara ko da Allah ya kaddara kin yi aure hali kaza da hali kaza da hali kaza ina ga in kin canja su zaki samu zaman lafiya in baki canja su ba wata kil irin matsalolin da muka samu zaki iya samu a gidan mijinki na gaba ita ma mai ta sani na matsalolinsa kai ma kana da matsala kaza matsala iri kaza ina ma wasiya ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza yana faduwa cikin wa atamiru bainakum bi ma'ruf ko kuma a yi umarni yaran da muke da akwai ya za a yi ita ta kawo shawara ta gari ita ma ta kawo shi ma ya kawo ya za a yi wajen kula da tarbiyyar waɗannan yaran ya za a tsare haƙoƙinsu ya za a tsare mutuncinsu shi ne wa tamiru bainakum bi ma'ruf kai umarni a tsakaninku da kyautatawa ita ta kawo abubuwan da yake na gyara ne na alkhairi shi ma ya kawo abubuwan da yake na gyara ne na alkhairi wannan kenan ke nuna cewa ko an zo rabuwa ba baran-baran da zage-zage ake rabuwa ba akwai ma zama da za a yi ya ji shawarwari ki ji shawarwari kowa ya faɗa don Allah wa tamiru bainakum bi ma'ruf wa in ta'asartum idan kuka gagara ba ku fahimci juna ba ita ta ce miliyan sai ya ce dubu ahirin ita ta ce miliyan sai ya ce dubu hudu kaga ai ba a zo gurin haduwa ba ko da haka ta rike ra'ayinta shi ya riƙe ra'ayinsa sai Allah ce fasaturbi'u lahu ukhra to sai a samu wata sai ta shayar da yaron domin sa da haka tunda yanzu ke nonon ki yayi tsada yaro ba zai iya shan nonon ki ba kuma kar a zarge ta a gari ake cewa wai guguwa mara mutunci wadda bata san ba ya dace wai ɗanta ba za ta shayar ba sai an biya ta haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah kuma ya fi mu sanin ya dace da haka da ba su daidaita da juna ba su fahimci juna ba sai a nemi wata ta daban sai a bata kwangila wannan kuma babu laifi a samu mata a cikin al'umma yadda ake da masu wanke-wanke ake da masu shara ake da masu kaza ya kamata a samu mata masu shayarwa tana da ƙaramin ƙarfi amma Allah ya hore mata tana da gafin nono za ta iya shayar da nonon ‘yanta a samu guntu so madadin ta ke wanke-wanke ta ce tana shayarwa mana in aka samu matar da take da matsalar yaro madadin ake sayan madara yana shanye gwangwani biyu a kwana biyar kuma baya bukata sai a kara mata a ce to ga dan mu ki hada ki rike madadin a sayi madara naira dubu biyar idan aka bata dubu uku sai ya mata amfani ta ci yaron ya ci abin da aka samu kuma ya fi muhimmanci to amma mukan ga cewa wannan kamar gajiyawa ne a ɗauki yaro a kai wani gurin a shayar amma musulunci ya tsara ana shayarwa larabawa sun tsara ana shayarwa musamman aka duba wasu 'yan ƙauyuka da Allah ya musu zubin ƙarfi marasa tsoro masu ƙarfi wajen aiki to a ba su zai hada guda biyu abin da yake na akwai halittar mahaifin shi da halittar mahaifiyar shi da al'adar waɗancan mutanen da ake so a hada masa da ita ƙarfi jarinta rahin tsoro zaginewa in aka ba sa to ya hada wasu al'adu a tare da shi wannan yasa hatta al'adar larabawa idan aka aihu akan kai yaro ƙauye haka aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka kai sauran al'umma don haka in ya zamanto mace tana da matsala a shayarwa ko Allah ya kaddara mata ta samu ciwo a mamanta ko ta samu sankara ko ba ruwan nonon ko ruwan nonon nata bai da amfani akwai wanda likitoci za su auna su ce nonon bai da amfani a wajen yaro kar a bada so irin wannan sai a duba wata matar da take shayarwa za ta iya hada guda biyu ko nata dama ya taho dab da yayi sai ta yayi ta dora da wannan a biya ta kuɗi wannan babu laifi Allah ya sa mu dace wa in ta'asartum فسترضئ له أخرى نعم
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Allah ya ce liyunfik a wajen ciyarwa ga matar da aka sake ta aka bata gurin zama kuma za a yi yarjejeniya da ita ko an yarjejeniya da ita wajen shayar da yaro da abin da za a bata na lada Allah ya ce zu sa'atin liyunfik min sa'ati wanda yake da arziki da yalwa da wadata ya ciyar a cikin yalwar shi Allah ya kaddara mutum mawadaci ne da kuɗi sai ya zama to matarsa za ta bayar shayar da ɗansa nono to shi kenan ya ciyar a cikin yalwar yana tahi zayen farko ya sa hannu dubo ta rafa sai ya meka mata ya ce to wannan ɗan rike kafin Allah ya sa in je dutsen in dawo ko kafin in je Kano in dawo da ya karɓa sai ga to ai ba buƙatar aiwatar jejjeniya inda zai bada wannan jumus jumus din ahi kenan kawai Allah ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati idan kuma tana zaman idda ne a gidanka sannan idan zaka bata abincin da zai rike ta a cikin idda a yi shi da yalwa da idan mutum yana kwabro a wajen cefane to idan an zo zaman iddar saki hannu ha to dama zai iya canjawa kenan yanzu an yi kaza an yi kaza an yi kaza to a dama korafi na akwai matsayi a jihu da yi tunda ya saki a jihu yanzu kenan komai ya wuce kenan liyun fi kudu sa'atin min sa'ati sannan a wajen zamantakewa na gida wanda Allah ya hore masa yana da arziki da wadata yadda zai rike gidansa ciyarwa shayarwa mahallinsa tufatarwa magani dinki sutura abin zama abin kwanciya wannan duk a gani alamar wadata a cikin shi liyun fi kudu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kuntata mata arzikin shi ya zamanto bai da wadata dan abin da yake samu albahi ne 30 ko 40 a wata samun bai kai ya kawo ba sai Allah ya ce falyunfik mimma atahu Allah to shi ma ya ciyar cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hore masa ahi za a ci abinci ashi za a sha ahi za a yi sutura ahi za a yi magani ahi za a yi dinkin sallah ahi za a yi kaza dan haka wanda yake samun 300 da wanda yake samun 30 idan aka yi tsammanin su yi abu iri ɗaya ga matansu da 'ya'yansu wannan ba adalci ba ne ba kowa ya yi daidai da abin da Allah hore masa zo sa'atin min sa'ati wa man qadir alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wannan yake nuna cewa idan kenan kowa zai tsare abin da yake daidai haƙin sa baya buƙatar mu ci basussuka baya buƙatar mu ci ron baya buƙatar mu yi kuɗin ruwa baya buƙatar mu yi kaza kowa zai yi ne daidai da abin da yake kansa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa kowace rai face abinda Allah ya hore ma wannan ran sai ya ja'alullahu da sannu Allah zai sanya ba'a da usrin a bayan kunci yusran Allah sai ya sanya sassauci a samu a samu sassauci wanda yake akwai tunkara akwai kunci akwai rahin wadata in ya bi dokokin Ubangiji ya tsare, ta bi dokokin Ubangiji ta tsare, saye da Allahu ba da usirin yusra. Ina ga hini alkawarin da muka ɗauka na minti ashirin, insha Allahu ta'ala, na ga kamar minti ashirin ya cika, zamurin da za mu samu shine abin da muka tattauna zuwa bayan sallah insha Allah ta'ala yan uwa da muke tattauna a wajen karatu da waye muka yi tunanin ya kamata maybe a samu wata rana da za mu ware ta musamman a bayan ramadana kawai ta zamanto ta tafsirin mata ce mun ba da kuma damar ga mata su zaɓa da kansu lokacin da zai musu in bai ci karo da nawa lokacin ba ko lokacin magariba ko a lokacin isha sai mu ware wata rana ɗaya sai ya zamanto kawai ta tafsirin mata ce in mu ware kuma sai mu ci gaba da sakamakon waɗannan dokokin da Allah ya sa wanda suka karya dokokin basi ba sai Allah ya ce yayi al'umu da yawa yayi alƙaryu da yawa yayi mutane yayi doka sun karya kuma ya kareraya su shine sakamakon abin da zamu ji akan wanda aka sa doka suka ki dauka insha Allah ta'ala wata kil sai a tattauna a ga wace rana ce ya kamata a sa insha Allah ta'ala ga tambaya kafin zamu zo karbar ra'ayi insha Allah wannan ce assalamu alaikum malam mai hukuncin mai itikafi da yake yin waya da 'yan mata suna soyayya kuma da gangan ba rashin sani ba shin zai iya tuba ya sake niyya ko kuwa Allah ya saka wa malam da alheri amin mana wani lokaci ne mai itikafi zai fita daga itikafin so mai itikafin da yake waya da yan mata bai da itikafi ina ga har a hudu ba abinda muka faɗa cewa duk wanda zai shiga itikafi in in san samu ne babbar waya da yake da akwai ya ajiye ta a gida ni ban ga so mai itikafi waya ta da android duk wanda ya taho da android yana da abokin hira shi kuma itikafi so ake zaman to mutum bai da abokin hira bai da abokin ganawa sai Allah madaukakin sarki so idan aka samu waya da ƴan mata aka samu kaza to ai kawai zaune yake cikin iyalinsa kuma sannan ƴan matan nan fa ba kowane lokaci bane ko aurenta za ka yi ma fa aka akwai a zauna ake ta waya da su da wane ne bai dace ba gaskiya mai itikafi a same shi da waya lokacin da mai itikafi yake fita kuma dai lokacin da ya dauka ma kansa wanda ya dauki na kwana ɗaya kaga bayan kwana ɗaya zai fita wanda ya dauki na kwana biyu bayan kwana biyu zai fita wanda ya dauki na kwana uku bayan kwana uku zai fita wanda ya dauki itikafi na goma ga watan ramadana a ko na goman ƙarshe shi in san samu ne ya fita a safiyar idi ko kuma daga masallaci ya wuce idi daga idi ya wuce gidansa wani ya danganta bayan dai sallah asubahi yana da damar ya fita ko ya wuce gidansa ko daga masallaci ya wuce idi wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace wala ina kayayyakin mu doron mana so a sama na'am insha Allah muna da mutum shida wanda sun riga sun ansa tambayoyinsu mu kuma anan muna da kyauta daga ta ɗaya zuwa goma da haka iya ƙarfin rabo iya ƙarfin abin da mutum zai samu ina gabatin mun gama da shidan kai mai kaka nan bayan mun gama da shidan da suke hannu watakil za mu jefa tambayoyi masu tsauri waɗanda Allah ya sa suka amsa kuma sai mu cike da su insha Allah ta'ala da haka kowace tambaya ko kuma kowace kyauta anan tana da lambarta kuma an sa lambar a random wacce ta ɗauki kyautarta fita yi wanda ya fuɗa sa'ansa tambayarta to insha Allah za ta samu kyautarta daidai da abin da Allah sa rabanta wacce ce ta farko barira aliyu na'am kin daga hannu yana ne na'am iddar wanda mijinta ya mutu na'am na'am na'am ita wannan tambaya ce yar uwa ta kuma hada da tsokaci a ciki game da iddar wadda mijinta rasuwa yi idan mijinta ya rasu yan ana ce mata ya rasu ta fara ta kaba ba ta bukatar kona abu da an ce ya rasu kawai ta fara ta kaba akwai gwalagwale da kayan ado a jikinta da waye kafin a gama kintsa mijin ita ma dama ta gama kintsawa ana wankansa ana sillika ita ma tana sillinata ta gama don haka daga wannan lokacin ta shiga ta kaba ba ta buƙatar kowace malama ko kowane malami ko kowa zai sa ta a cikin kaba Allah riga sa ta da kansa da kanshi da haka ana shiga ta fara ta kaba duk abin da bai halatta ga mai ta kaba ba bai halatta gare ta ba wallahu ta'ala alam na malama barira kina da dama daga lamba ta ɗaya zuwa lamba ta goma na na lamba ta ɗaya to zo ki ɗauki lamba ta ɗaya mana ba ta lamba ta ɗaya ga dr easy na Allah ya sa albarka saiwa zainab ahmad kina da dama daga lamba ta biyu zuwa lamba ta goma an ɗauke lamba ta ɗaya a baki ta biyu na'am amin amin saiwa nasiba salisu an ɗauke ta ɗaya an ɗauke ta biyu kina daga ta uku zuwa ta goma a baki ta uku ya kuke tafi a jere ya ta uku da sai na badiya muhammad yana da dama daga ta hudu zuwa ta goma ta biyar amin amin fatima aliyu zaɓi lamba ta shida na'am sai rukayya muhammad zaɓi lamba a baki ta hudu na'am amin amin sai wa na sai sun kare to saiwa kin shirya na'am za mu miki tambaya guda uku idan kin ansa ta insha Allah ke ma kira da kyauta mun ce idan mace ba za ta shayar da ɗanta ba wajibi ne akwai wani nono da sai ta bashi ya suna wannan nuna na idan mace suka rabu da miji kuma ba za ta shayar da ɗan ba mun ce akwai wani nono da dole sai ta ba shi e nonon farko ya sunan shi na'am mu canja wata a wata mai ansa kuma sai wa a ajiyarkin ansa kuma to time kifa ya sunan nuna na na karkadi na kalkadi na'am ni ban faɗa ba to na'am wace ce kuma za ta ba mu ansar to wace ce a cikin ku ta fara daga ya sunan shi nuna bakora tambaya ɗaya ta ansu mutane a wajen ciyarwa kashi biyu ne dawa-dawa idan mutum zai ciyar da iyalin shi ko zai ciyar da matar da aka saka ko zai ba ta ladan shayarwa da za ta yi kashi biyu ne dawa-dawa so idan maki an samu wata tambayar fa ta ruhe kuma wata za mu sake ɗaukowa ko? na? ba na ji a'a ta faɗa ko kika faɗa domin za kika maimaita da me da me kika ce ya suna mai dukiyar a cikin ayat da muka karanta fita daga tsakiyar su matso gaba darko da taron dangi eh shi mai dukiyar ya sunansa a cikin ayoyin da muka karanta kika ce liyun fi zo sa'atin min sa'ati so mai dukiyar shine zo sa'atin na'am shi kuma wanda ba mai dukiyar ba man qudira alaihi rizquhu wanda Allah ya kuntata arzikin shi masha Allah wace kike so anan ai ansa uku biyu ta ansa to mallam ya ce biyu kika ansa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha fassara min ita la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha aha illa ma ataha sai abinda kike magana mai da ra'azi sai abinda wadda ta ci ta gaya mu abinda ta faɗa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha bayan li yunfiqu du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba ya ɗora wa rai ƙarshen shi ne ansar kuma shi muke so mu je ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha to kina reserve la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai face abinda abinda ya bata tambaya daya wata nawa za a kai ana ci da matar da take da juna biyu to ta ruhe miki tambayar ki na eh ai tana kaunar ki da haka ta jawo miki matsala ina wata na'am bismillah na'am ya danganta na'am da yanayin lokacin da ta samu juna biyu na'am na'am ba na ji kina daga murya sosai ko ki matso gaba gaba na'am na'am daga lokacin da ciyarwar ta kare don haka za ta fara ne daidai gwargwadon abin da ya rage ko in wata tara wata tara in wata shida wata shida in wata uku wata uku tambaya daya fa'in arda'ana lakum fa'ato hunna ujurahun me take nufi fa'in arda'ana lakum fa'ato hunna ujurahunna mun ce da mai tsauri ce ko? na? no idan mijin ya haida matarsa? na'am fa in arda'ana lakum arda'ana fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna to ke ma kin shigar zaf na'am fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna sai kin yi daga murya na? na'am na'am ko ba su ladan shayarwa ku tambaya ɗaya ta amsu a wani hali ne ya kamata mace ta karɓi lada bisa aikin da za ta wa mijinta ya kamata mace ta karɓi lada ko ya inganta mace ta karɓi lada a kan aikin da za ta wa mijinta na'am na'am na'am idan bayan an rabu za ta sha mai da yaro ya halatta a nan ta karɓi ladansa me dalili daga alƙur'ani ita ce wace na'am fa'in arda'ana lakum fa'atu hunna ujura hunna tambayar tana cikin tambayar da kika ansa kin ansa tambaya biyu wannan ne ya rawaito cewa dole ne mace ko ba za ta shayar da ɗanta ba ta ba shi wannan nonon na farko mun ambaci wani malami da shi ne ya kawo maganar wane ne dole ne mace ko ba za ta shayar da ɗanta ba wannan nonon da muka ce mai kamar gurɓatacce malam ibnu kasir wace ce ta gaya miki a nan gurin wai na'am to insha Allah tambaya uku ta amsa menene cikakken suna na Amina Amina Abubakar to a wannan kayan da suka rage a nan wanne kike so na wannan ba yake amfani da ita na kika ce zo ki zabi guda da kawai amin amin na'am ita waccan ta ce tana neman alfarma ba ta shafa mai kuma a ba ta kyautar da take so ta yi amfani da ita sai dai idan mun tahi daga nan wacce ta sami kyautar da kike so ku yi canji da ke da ita ko insha Allah sai wace ce malam mun ce a saki arzab ko za ta daina magana na'am tambaya nawa kika ansa tambaya daya to sauran ki tambaya biyu فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله منين ذوي عدل منكم نعم ذوي عدل منكم na'am faɗi mana zawai adilin minkum sai kin faɗa za a san daidai ce ko ba daidai ba ce ba zawai adilin minkum na'am wallahi ban ji ba wa ashhidu zawai adlin minkum fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai adlin minkum kawai abin nake neman fassara zawai adlin minkum zawai adlin na'am masu masu adalci guda biyu zawai adlin masu adalci guda biyu na'am قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما منين كلمة تشتكي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تشتكي وتشتكي إلى الله نعم wallahi magana ce kamar bana ji wa tashtaki ila Allah to yanzu a cikin ajin zabu guda daya ta an sami ki sai ku raba abin da kuka samu in ta ansa daidai kun ci in bata ansa ba kun faɗi wa tashtaki ila Allah a a ita ce za ta zaba da kanta na ne zan zaba zan zaba da wata iya ansa bane ke za ki zaɓa wacce ta miki kike ganin ba za ta ɓarar muku ba to sai ki zaɓa ta ansa miki kuma banda wanda ta ci kyauta kuma banda wadda ta ci kyauta again na'am me ce ce kalmar wa tashtaki eh na mai da lamura zuwa gurin Allah shine kalmar tashtaki na'am to kun fadi na'am haka na sa doka ko in ta fadi kun fadi in ta ci kun ci na'am wace ce na sake ta tana reserve tambaya nawa kika ansa na biyu wallahu yasma'u tahawurakuma tahawurakuma tashtaki kai kuka wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah ita mun wuce ta mecece kalmar tahawurakuma to ke ma zaɓi guda ɗaya in ta ci kunci in ta faɗi kun faɗi wallahu yasma'u tahawurakuma tahawurakuma zaɓi ɗaya to tana duddubawa ku ɗaga mata hannu ta gani ma na ga wadda ta kada ‘yar uwarta ke mata kada ki hayo eh malama sauri mana to kina da sakan talatin ki zaɓa kina da sakan talatin saura sakan ashirin malama hmm? malamawa to malama mami ina take mecece kalmar ta hawura kuma tattaunawar ku ko na'am to da ke da ita ku zaɓi abu guda ɗaya ku zo ku zaɓa ku je ku yi shawara tukuna ku yi shawara tukuna ku zaɓa saiwa kuma arzab aka saki kima tambaya nawa kika ansa tambaya daya wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir wannan abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru a dakin wa ya faru dakin ummu salama ko ummu habiba ko wata ce cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin daga murya ɗakin na na aisha insha Allah ita ce ansa daidai wani abin ya faru ne a ɗakin na na aisha Allah maɗaukakin sarki ce faɓalle ƙohunna li'iddatihinna mece ce ma'anar li'iddatihinna a faɓalle ƙohunna li'iddatihinna li'iddatihinna da iddarsu ya ne ne lokacin da iddar tasu ai kawai wanne ne lokacin da za a saka din shine ai li'iddatihinna din lokacin da ya kamata a saki mace lokacin da take cikin tsarki na'am akwai sharadi a cikin tsarkin ma ai ana iya saki mai juna biyu mana ga yana muka cewa in kunna ulati hamlin fa an fiqo alaihinna hatta ya za'ana hamlahunna har ma an sake su na'am lokacin da ta yi tsarki i me sharadin a cikin tsarkin ai mun ce na'am wata mu'amala ta aure ba ta hada ta da mijinta ba me cikakken sunanki na'am hawa usaminu zaki zaɓi abu ɗaya na to an ce mu akwai da ta ansa tambaya biyu a can baya wace ce na khadija muhammad an ce akwai da ta ansa tambaya biyu a baya a ita ce yanzu wadda ta ansa yanzu khadija muhammad bata na na take ya sunanta na amina suleiman to ai don sunan ya kamata a sake ba ta dama na'am tambaya nawa kika amsa na'am tambaya ɗaya kika amsa na'am idan za a yi kafarar zihari da meye da meye da meye a matsayin kafarar mutumin da ya kamanta matar shi da mahaifiyar shi sai aka ce haramun ne mu'amala ta shiga tsakaninsu har sai ya yi kafara da meye da meye da meye yake zama kafara a an kika kalli wata kuma za ki rushe na ba nan aka yi to wace take nan a ake bakin an sami yanzu to bismillah a kuma ga kyauta a hannunki aiki na azumi 60 ciyar da miskinai ciyar da miskinai 60 uhum. saiwa na'am idan mace za idan miji zai yi kafara ta zihari dame dame dame yake kafarar da shi ko ya azumin wata biyu na ko ya enta bayi guda nawa guda 60 na'am wato kamar dariya suke watakil ansar bata ansu ba to ya za a yi za ki gyara ko muci to bari an ba da dama ta ƙarshe ko kin ci gaba da ansa na? to ko baiwa 60 uhum. ko ba daidai ba ne ba ya haƙuri ya isa wacece sunanta ya fara da l l l la ya sunan lawisa ko menene kafarar eh ko ya ciyar da mutum su na hun ko ya yanta baiwa guda ɗaya ko ya yi azumi sittin wanne ne na farko ba hi ba ne ba hi ne na farko sai me sai me sai ya ciyar yanzu ne tambayar ta amsu ya sunan matar da aka saukar da suratul mujadala so dominta tambaye ta sake dawowa ko L wace ce ta fara da M an ba ta dama ba ta yi amfani da ita ba wace ce mai M ba ‘yan? na'am wa alaikun salam na? a a ha kin kai tambaya a banza wace ce to mai n tunda babu m sunanta ya fara da n lokacin da na daga duwa da ta zo ta karba da ya zama nata na'am wace rana ce ta rage wace rana aka zaba na wace rana aka zaba rana alhamis to rana alhamis muna da makarantar mata rana alhamis din kuma da yamma ko da magariba na bayan bayan sallar magariba na a bari ɗaya bayan ɗaya mana wata ta ce ranar alhamis muna da problem a ranar alhamis ranar alhamis muna da ranar alhamis muna da makarantar mata idan da yamma ne wa alaikumun salam to ki bata mata faɗi ra'ayinta in yaso yake faɗi naki ko na'am ranar laraba da yaushe ta faɗi ranar laraba an karɓi laraba da yaushe tsakanin magariba da isha Allah nuna mana insha Allah sati biyu bayan azumi insha Allah ta'ala za a fara a nan masallaci insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين akwai da suka rubuto takarda suna neman a sa su cikin addu'a Allah ya shiryar da yara ya ba su ilimi mai amfani muna addu'a dukkanin yaranmu ubangiji Allah ya shirya mana su Allah ya taya mana wajen tarbiyyar su Allah ya ba mu ilimi da mu da iyalanmu ya ba mu ilimi mai amfani Allah da mu da masu gidanmu waɗanda muke tare da su Ubangiji Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu sassauci cikin rayuwa Allah duk abin da ya gagare mu Allah ka iya mana Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka ji tausayin su kamar yadda suka tausaya mana muna ƙananan yara Ubangiji Allah suna raye ko bayan sun mutu Ubangiji Allah ka ba mu ɗauke sauke nauyin da yake kansu saukin da yake a nauyinsu da yake kanmu Ubangiji Allah ba mu ikon saukewa Allah ya ba mu sausauci wani azumi da muka yi ubangiji Allah ya amsa mana Allah ya sa karɓaɓe ne Allah ya sa mana shi a mizanin ayyukanmu na ƙwarai Allah waɗanda ake yanta a cikin wannan wata Allah ka sa muna cikinsu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka sa jannatul firdausi ita ce makomarmu Allah ya sa jannatul firdausi ita ce makomarmu Allah ya sa jannatul firdausi ita ce makomarmu Allah ka raya mu musulmi ka karbi rayuwar mu muna musulmi Allah ka raya mu musulmi ka karbi rayuwar mu muna musulmi Allah ka raya mu musulmi ka karbi rayuwar mu muna cikin musulmi Allah alkhairan da ake samu a cikin wannan goma na ƙarshe ubangiji Allah ka sa da mu a ciki Allah ka yi mana rahama Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana afuwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am
azumi dai na irin marasa lafiya na'am ita dai gaskiya ta kai akalla tsawon shekara goma sha haka tana duniya ce ta fara layin Mm.
to daga baya dai gaskiya kamar ta ɗan fara taɓa mata ƙwaƙwalwa tun da mata da dama suna ƙoƙarin su kama da su na abinci komai dai sai an mata Mm.
ya matsayin azumin da ya tana iya yi ko ba ta iya yi?
gaskiya ba abin da ta yi eh ciyarwa za a yi mata Mhm. ciyar mata za a yi insha Allah waɗanda su- waɗanda suke ɗaukar nauyin ta sai su ciyar da ita wace fa Eh.
ta baka amsa yanzu nan take ta ra'ayi waɗanda bayan su na'am kuma sai farfadiya haka take tashi tunda za hankalinta zai wuce daga jikinta za ta san zazzabu da ta fita daga hayyacinta wani lokacin wani lokacin kuma za ta fada har ta yi gicci eh to wani lokacin tana yi haka tana tashi eh wani lokacin kuma da azumin nan ma shekaran jiya ma Mm.
ta jima kuma in ta fita daga hayyacinta wani lokacin tana ɗaukar minti goma haka Mm.
minti biyar ba ta dawo cikin hankali Mm.
tana zabura tana dai haka kamar ta zabura sai ta kama Mm.
wasu lokacin kuma tana fatima har ta dinga tafiya kuma Mm.
daga baya in ta yi ta dan kwanta ta kuma hankalin ta ya Mm.
tashi matsayin azumi in ta yi a cikin azumi eh inda ya faru a cikin azumin azumin yana karewa ne sai dai daga baya sai ta rama shi daga baya sai ta eh lokuta da dama in dai za ta yi azumin malama alhamdulillah in dai za ta ji wahala Allah ya dasa na la- lafiya kala alhamdulillah insha Allah insha Allah alhamdulillah a huta lafiya to zaki tafi da man ko ba turare ba ne mai ne shi ma malama ga yadda aka wacan lokuta da ajiya ba ta lokuta da dama za su ga in dai ta sha wahala Mm.
ko ta gaji ko ta sha rana Eh.
gaskiya tana yawan tunda kwanan nan a azumi da yake dan wahala eh tana yawan
Eh, ya kamata kuma a je a ga likita din watakila wani abu ne na rashin lafiya ba abin da kuke tsammani tana ba ganin likita a Aminu okay tana kan eh tana shan magani to amma gaskiya in dai za ta sha wahala to eh, in gaskiya dai ta fita daga hayyacinta azumin ya karye kuma duk lokacin da ta ga cewa an kusa shan wahalar da zai sa ta yi wannan jijjiga din ba sai ta yi jijjigar ba kawai ta ajiye azumin ta ta ci abinci ta huta don kar ta shiga halin da take shiga ai ta san abin da ake yi kafin ta shiga to da ta ga alamun ba wani alamu sai dai mu mu ga alamun kawai a cikin eh bakin ce ban ta sha wahala in dai ta sha wahala ko to hanyar da ka ga alamar wahalar ta zo sai a sa ta ajiye azumi ko ita ta ajiye azumi ba sai abin ya faru ba eh ƙwarai ka insha Allah malam baka da kokari ya shiga ko bai shiga ba